أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون يقولون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurin amurkar ahalin sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna litinin 28 ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da goma ga watan biyar shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a karatunmu na jiya muna cikin suratul sa'ad mun zo aya ta ina ga hamsin da hudu muka tsaya kenan yau za mu tashi aya ta hamsin da biyar insha Allah ta sauta sad kuma yau insha Allah shi ne ƙarshen karatun na wannan wata na ramadan insha Allah don ganin yau ne ƙarshen karatun kuma akwai tambayoyi kuma mun zo kusan sura za mu ce ƙarshen surar ta sad muna so mu ida tafsirin ayoyin kuma abin da ya sauran lokaci sai mu karanta tambayoyin izinin da za a rama kawara da kaya ta musin da biyar ta wannan so ta sami sha bismillahir rahmanir rahim hadha wa inna lit-taghin la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا وإن للطاغين لشر معاق قلنا هي إشارة ga wannan sabuwar magana da za mu shiga ta ji sakamako na mutanen kwarai da ya kwarai muna fata Allah samu alamu mun ji irin sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala ke ma bayi da kwarai shi ne mun zo ƙarshen bayanin fadara ta aljanna muka ce to lokaci ya zo kuma mun zo magana ta wuta wannan matsayi da magana wuzan yau kenan sai mu ci gaba kan bayanin ya wuta ya ce lalle wa'innan littattafai da sharran ba su kuma mutanen banza masu keta iyaka masu wuce gona da iri mana kamurai su kuma suna da sharran ba mai sharrin makoma ita wannan makoma ita ce jihannan mai salauna ba bi isa da mihar ita ce jihannama wanda za su shiga daɗin tsarin azabarka allah ce fa bi isa da mihar tur da irin wannan shimuda ana kiran wannan wurin shimuda mashimuda ganin adakan ɗan adam yake shirya wurin kwanci in ya ƙare gajiya ya kai da kawo wurin hutawa ne je ya kwanta ya huta to a ce kuma wurin za ka ƙare rayuwa ka koma cikin azabar allah ta kaga zamto mugu shimuda ce mana mugu mugunci ke ya ce haza falin duku wannan abin da suke cikin azaba za a ce to ɗanɗana ku ji hamimun wa gaffar kun abin da za ku sha imma ruwan zayi mai bala'in zayi wanda ya kai gaya wajen zayin kana karawa a baki ya zaba yi maka naman musta kuma shiga cike cikin hanji kuma ba mutuwa baki kenan ruwan zayi ne gasar cewa abin da ya zama malaman tafsiri an sakarmako mugunyi mugunyi jini jini da ke mota jini jini da mugunyi da suke wutar da cikinsu duk suna kasa sa shi kuma ruwan sanyin da ya wuce iyaka ana azaba da ruwan sanyi shi ma cewa wa akhar min shakali azwaj dan waye magana ruwan zai da magana wannan sakarmako jirgin mugunin mugunya ita da wani ma nau'i na azaba dai abin kenan iri iri nau'i daban-daban sai azwaj azaba dai iri iri nau'i nau'i a cikin wuta yace hada faujun هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار
التي هذا فوج مقتحم معكم nan imma magana ce ta mala'iku ko ku su ‘yan wutar shashin zuwa ga shashi kun san ana koro ‘yan wuta ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a kullum ana hawar tura manyan tuto a kama biya a tura bayan su nan kamar da ibn kasir eh imam shukani ke cewa kamar ga suna a cikin wuta suna shan azaba suna nan su yau farko yadda an turo an zo da wata jama'a za su shiga shi ne za su ce hada ta hada kodin kwatarin ma'abu za ce musu wannan waɗannan mawa wannan wata guruf ce wasu jama'a ne wanda su ma za a tura su tare da ku ke za a gama ɗan wuta wannan magana ga wasu ma na zauwa wasu sabuwar tawaga tana zauwa kuma su ma tare da ku za a gama su shi su wani ‘yan ciki za su ce la marhaban bihim innan misalin na ai jama'a ce da babu ta marhaban babu marhaban ganin babu marhaban da su da mutanen banza ne da su ma mutane su kuma masu shiga kayan su jibo suka ji ana musu ayyukan ta cewa la marhaban bihim ganin ba musu lale ba a barka da su qalu bal antum la marhaban bikum sai su ma garin shiga masu wasu shiga yanzu mai da raddi ku ne ba muku marhaban ku ne mutanen banza ku ne ba baki marhaban ba antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar ku ne ku kama wannan wurin a ce nan kenan ai kudin za a sa jagorori sai aka mabiya su biyu ba su kenan su mabiya sun shigo magabatansu suna ce mara mara bambin babu ka babu ka mana babu su marhabu a ce ai ku ne ba marhabu da kun domin ku kama wanda cikin wannan tsiya wani bala'i dan su jagorori ne su suka jami biya ko kullum da wani kama mamabi ka yace ku kuka gabato da mu a wannan halin Allah wajen wannan matafata ta mu قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار سوما بيا su ta'adda ya Allah duk wanda ya kama wannan wuri daga nan mabiya za su rinka yin addu'a ga jagororin na banza a duniya za su ce ai ku ne la marhaban mazabce kenan ku ne za su ta'adda ya Allah rabbana man qaddama lana hada ya Allah duk wanda ya kama wannan wurin fazidu azaban zai fi nar Allah ka ƙara mai azaba bin bin ila alimka mai azaba ta wuta kaga mabi da yake da ladabin iya can da suka iya muguwa addu'a ga jagoran shi wa qalu wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار
‘yan uwa can baya mun yi bayani kan cewa wanda ya ganci aljanna bai gaba wani aminin shi aljanna to ba don beki duk yawan din nisan da kuke a duniya allah su marka iya kan masoya a gidan aljanna kuma hatta mutumin banza mutanen banza su ma yan wuta idan ka gaba ka ga wani a can ba to iya can na alayyar labarin su kansu ma'ana su kansu yan wutar suna cikin azaba sai su ga wasu a duniya wanda suna izgiri da su ana haliyar su kuma ba su gansa ba tare su a gidan wuta shi ne wa ƙalu malana lamara rijalin kunna na'udun min al-ashrar yaya aka yi ba ga wasu mutane wanda a duniya muna ɗaukar mutanen banza ne to ga cikin wannan halin muku halin kun gansa ba ya aka yi mun gansa ba za su ce takazanahum sukhriyan am zaqat anhum al-absar to a duniya kenan mutanen kware ne muke musu izgili da ba mu gansa nan ba ke yau sa ta gidan gidan rama kenan ko kenan mutanen kwarai ne muke musu kirkiri a muzakat annun da abusar to ko idan mu ne a girman wata ba mu zarsu ba tare suke da mu ɗayan biyu ne imma mutanen kwarai ne suna can gidan aljanna ko ko mutanen kwarai ne amma mu zarsu ba ne ba kenan za ke nan ba su zarsu ba su kuma tabbas nan kahure ne ɗan wuta ba su gaba masu imani da suke musu kirkiri a duniya akan addini da kan Allah yanzu su Allah ya kai masu imani gidan aljanna da ta gidan wuta da ta musu ka wannan musu ka kirki wai a duniya muna wasu kirki ne mutanen ba mutanen ba ne ko ku ilimin mu ne mai dauki ba a gidan wuta tabbas suna can kirki ne da muka musu da mutura shine Allah ce inna zalika la haqqun tahasum ahadin nar Allah ce wannan labarin da aka baka da tattaunawar ɗan wuta wajen shiga da mabiya da jagorori da yadda za su ka neman abokan zama a nan duniya wannan abu da aka maka Allah ce wannan ita ce haƙiƙanin gaskiyar tattaunawar ɗan wuta haka zan tattauna a gidan wuta Allah ke قل إنما أنا منذر kuma gaya musu ni matsayina mai gargadi na wa gargadi kuma gaskiyar magana wa ma min ilahin illallah alwahid alqahar babu wani ilaha daban sai Allah kuma shine makadaici mai rinjaye a tsabbo amma ga muku su kahurai lokacin zamani ƙwarai sha sauransu ba sa inkarin Allah su suna inkarin a ce ilaha shi ne a ce ɗaya amma sun yarda da Allah babba mai kowa da komi mahalicin kowa da komi mai iko a kan komi a matsalar su ila su suke magana shi ake ce tafsirin kalmar ila ta fi ma'ana al-ma'abu iyawa bilhaƙiya bilbatin shi ne ila to kai musulmi ta ce la ila duk wani ila ba a kiran kowa ba a rantsuwa da kowa ba a tuba da kowa komi gaba da ila duka komi Allah ne Allah shi ne zaki na komai da kudu zuwa kila akwai Allah babba amana akwai Allah na ruwa akwai Allah na magana shi tsoro akwai Allah na rana akwai Allah na manene Allah ilaha daban-daban suke bi duk wannan sun tafi su isa su zai tafi fuskar su zai ta ilaha ne zama da abin zai su ilaha kuma ka ilaha ne fuskar su Allah to a ƙida musulmi la ilaha duk wani ilaha gaba daya babu shi ƙarya ne ba na gaskiya bane ba illa Allah sai Allah kadai shi ne ka ce shi Allah wajen suna da ban bai fasara kun Allah Allah ne an gani ubangiji to ya ce ilahin ne ubangiji ilahin ne an gaji god ilahin ne an gaji irkwai Allah ne an gaji ilahin ne an gaji joba ilahin ne kurin Allah kurin Allah ki kurin Allah ki kurin Allah kowar irin na shi amma Allah kurin Allah ki kiran kai akidar musulmi la ilaha illa duk wani ilaha gaba da babu na gaskiya ba gaskiya bane ba Allah ne kada ilahi da dukkan nau'in ibada ba amma kowace Allah kuma shine al-wahid al-qahhar shine makadaici mai rinjaye ga kullu رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين نعم تشير والأكد شين الله واحد القهار شين رب السماوات والأرض شين أبنجد السماء دكسي وما بينهما دابن دكتانو ملكا وخلقا وعبدا كله من الله ملك الله ne halittar Allah ne bayan suke tada kowa ne ne shi Allah ba zaɓi san ka bane ya kamata da yi kaza ya kamata a Allah kake gare shi na mutum Allah cancanta ya mutum shi ba ra'ayi ba ne ba ya kamata ba haƙƙi ne gare shi da shi ne ubangijin samai da ƙasai da abin da ke tsakanin shi al'aziz shi ne magwayi mai abin da ya su abin da ya shi kuma al-ghaffar mai gafara ga bayan shi qul huwa nabaun azim ka ba ta labari wannan qur'ani wani labari ne mai girman gaske qur'ani babban labari ke babban kunji suka ce babban babban labari antum anu muridun ita matsayin qur'ani littafi ne mai babban labari amma kuna kan kuna bijire mishi ana yi kan bar ku ake ba yace ma kana liya min ilmin bil malak ta'ala cewa kaga musu ni ba da wata masaniya game da tattaunawa da malaiku ke a sama إذ يقتسمون بان ده وده مثل يا كان تتمنى والملائكة إن يوحى إلي إني كلهم أبن ده أكم وهي لكذا يوحى بل ده وده مثل يا قوة قبل ده الملائكة سيأبن وحي إلا أنما أنا الذي أما كنت مثلنا من الدرجة إني كنت الدرجة أبن na'am in wannan malaman tafsiri suna bayan magana wannan da yake maganar da maganar man yahtasimun wata irin tattaunawa ce ibnu kathir na cewa zahirin magana siyaki cikin surar iya karantar da mu a wannan tattaunawa ce ta maganar mala'iku a lokacin umarni da ma'adar sujada duk da akwai wata magana da ruwa ya ka ruwa ya tafi taɓa kayan wannan ruwa da nan sallallahu alaihi wasallam ke magana wannan tattaunawa kamar da yake zan karanta muku nasu hadisin zan karanta a yanda mu'adh bin jabal ke ba labari yake ta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya makara sallar asuba yace a ran nan yace eh yace bai huto ba hatta kidina matara ash-shams har mun kai gama da magudu rana muna jiran shi bai hutu ba har sai daula huda wa rana ya ce fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sari'an annabi hutu da gaugawa fa sulu bi sala fa salla aka da ta sau aka tada salla wa tajawwala bi salati ya gajar ta sallam ya ce fa lamma sallam da ya sallam ce qal sai yake ce sallallahu sallama kama antum ala masafikum kowa tsaye da yake kowa tsaye a wurin shi ya ce musu kowa tsaye a wurin shi ya ce sun ma'akabal irina sai juyo ki ce mana inni sa'uhaddithukum ma habasani ankum qada inni qumtu min al-layl fasallaytu ma qudrani fa na'udtu fi salati hatta taqastu fa idha ana bi rabbi azza wa jalla في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري في من يقتسم الملك الأعلى قلت لا أدري يا رب أعاد ثلاثا فرأيته ولا كفه بين كتفيه حتى وجدت فرد أنامله بين صدري فتجلى لكل شيء وعرفت فقال يا محمد فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما الكفارات قلت نقل الأعدام إلى الجماعات إلى الجماعات إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ وإسباغ الوضوء عند عند الكريهات قال وما الدرجات قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس النيام قال سل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم بقوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال صلى الله عليه وسلم إنها حق فدرسوها وتعلموها a nan abin da ke ruwa ta ƙarshen suka karanta ta da manzo Allah ya ƙare sallah ya ce kowa tsaye a wuce sai ka ce kuna so ya ce zan ba ku labarin abin da ya tsare ni bin hutu ba na makara ya ce na yi tashi cikin dare na ƙyamulai na sallaci abin da Allah ƙaddara mun sallata sai ɗan gyangyaɗi ya ɗoke ni wannan gyangyaɗi ya ɗoke ni can he na gani gani ga ubangiji ina mulki ne na ga ubangiji cikin mahi kyawun sura ina ga Allah cikin mulki sai Allah ce mu ya Muhammad kim yahtasimu al malakul a'la akan menene jama'a madaukakiya ke tattaunawa kina akan mi malaiku ke tattaunawa sai na ce ya rabb la musani ba yawan wannan tambaya sau uku a kan miya muhammad jama'a maɗaukakiya take tattauna mu sani ba sai ya ce sai na ubangiji ya ɗora hannu hannun shi a ƙirjina haka ce ba ya ce sai daga ƙirjina da nishin sanyin a bayana ya ce sai aka buɗe mu kun ne na san kun ai da mai tambaya a kan me suke tattaunawa sai bai sani ba suke Allah ya buɗe mai gaibu ya san a kan me suke tattaunawa ya ce bayan an buɗe mun komi sai sake mun tambaya a kan me ya Muhammad sai ce fil kafara suna tattaunawa kan abin da yake kafara kurakurai me wannan kafara kin ya ce tahiyar zuwa juma'a ko jam'in sallah da zama bayan sallah jiran wata da cika arwalla duk wannan suna ma mutum kafara kurakurai gafarta ma zunubanka da kan maganar darajoji abin da ke ma bawa daraja ce me da muke ma bawa darajoji yace ciyar da abinci da kyakkyawar magana da sallah cikin dare wasu na shunkuri ka tashi kai sallah cikin dare yace ka roki Allah kai ka roka ya Muhammad wata ruwaya idan kai sallah ta farilla kai wannan addu'a me yake cikin addu'ar Allahumma inni as'aluka fitar khairat ya Allah ina roƙonka aikata alkhairai wa tarkal munkarat Allah ina roƙonka barin duk wani abin ki da ba su wa hubbul masakin Allah ka sa mu san miskinai masu karamin karhi wa anta kafira li wa tarhamni ya Allah ina roƙonka ka gafarta mini ka ji kaina wa idza aradta fitnata bi qaumin fatawfani ghayr maftun ya Allah an kai niyyar wata jama'a da wata fitina an kai ne fitinan al'umma Allah ne ta amshi da ta ji kan ce cikin fitina Allah wa as'aluka hubbaka Allah ina roƙon ka san ka Allah wa hubba man yuhibbuka da san duk mai san ka Allah hubba amalin yuqarribuni ila hubbi da dukkan da san duk aikin da zai kusanta ni san san Allah addu'a da ke ana da muhimmanci da ba sallah wannan shine ma'ana cikin maganar tattaunawar mala'iku to amma a nan ibn kasir na cewa abin da yake sayar cikin surar za mu ga tattaunawa ce akan mas'alar adam da mala'iku da aka musu umarnin su mai sujada me Allah ce gaba إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين
na'am wannan tattaunawa idza qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin lokacin da ubangijinka ke magana ga mala'iku ya ba ta labarin cewa zan halicci mutum bashar wata halitta mai suna bashar jinsi ne bashar adam sunan baban ne sunan jinsin bashar kuma wannan zan yi shi min tin daga laka daga daga turab din duka hamadin sanun zuwa tsakanin fara zuwa da karshe yace wannan halitta ta wani suna bashar ya ba su labari fa idza sawaitu wa nafaqatu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin idan na dare ta halitta shi na cika halitta shi na busa mai rai to ku kuma ku haru ku mai sujada haka Allah da malaiku kuma ana cika wannan halitta ana busa mai rai فسجد الملائكة كلهم أجمعون دكا ملائكة ستترك كرم الله سكب أمرنا الله سكما آدم سجد إلا إبليس سإبليس إبليس شي بعد يا ملائكة من الله سورة الكهف تعمل بيان إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي شي إبليس ده من جنس الجنين ganin rinjaye zuwa ce ya ka ce mala'iku don an rinjaye da mala'iku a kashi ne kuma su kuna cikin maganin muka kan misali da inda mace nawa namiji ɗaya ba su magana magana maza in ana magana wani zamini ko a maza ko a turanci ko a larabci haka ne an rinjaye da wani ba da wani suke ciki wani ba kenan mala'iku aka ciki ba amma iblis ya cikin wani akwai wannan da ya ce illa iblis ta kaba sai iblis shi girman kai وكان من الكافرين إذا من دون تشكيل كافرين قال يا إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين نعم nan Allah ya ce qala ya iblis Allah mai kira ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya iblis me ya hana ka yi sujada game da abin da muka halitta da na halitta da hannuna Allah ya halishi ko ba lokacin da yake Allah da abin da ce na shi daga bincika ba ina ka bani ba ta cikin misalin shi a wasu mai basira da ba ce ma kanshi hannu kawa ruwai kurin ka hulun da ya zo ko ba ruwanka kuma ba ya san tsoron da abin da yake kuna ya iblis me ya hana ka yi sujada akan abin da na halitta da hannuna astakabarta am kunta min al-ali wai girman kai ne sa ka haka ko ka yi shi ne kada kai ka yi shi daraja ne ya hana ka mai sujada qal ana khairun min zibir zai ba da wajen ba da labari ya ce ala na shi ana khairun min domin khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin ciwon ya san Allah yi gaba da ya san duk Allah yi su shi ga ma Allah ce na yi shi domin ni ka halice daga wuta kenan wuta ta yi ta o daraja a wajen shi ya ce shi kuma fa halakatar mutu ka yi shi daga laka don haka na shi daraja قال التي فخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين نعم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون نعم قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
na'am qala fakhruj minha fa innaka rajim Allah ce huta daga cikin wannan ma'ana aljanna kai inanne ne fa innaka rajim abin jihawa daga rahmat Allah wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kuma na hukuntar da tsinuwa ta kai tsinanne ne har tashin kiyama shi kenan bi ba magana tuba an kare har tashin kiyama mu aka ba dama kai laifin ka tuba an kare ta maka ma iblis laifi ɗaya yi ɗaya da dubu amma ku tubar da rashin nafas eh ya kace shi ke da tsari inuwa ta ka tabbata kan hatta shi kiyama shine yawmul din dan sakamako shi kuma anan qala rabb yace ya ubangiji na fa anzilni ila yawmi Allah an da ka samu har an tashi kiyama ke da kai mutu an tashi kiyama shi ke da mutu ba ke ba mutuwa qala Allah ce fa innaka minal munzari ila yawmi waqtil ma'ruf kai an baka dama an dakata maka an ba tashi ba tashi kiyama ba a hayar zuwa wani wuni na lokaci sananne eh yanzu za a ja mishi za a ja ya ga babu amma ba har kiyama ba da ya tambaya qal shi kuma jin haka an ce an bar shi sai ya ce fa bi izzati قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين
na'am yanzu bayan ya ji an ce dai an ba shi dama an an dakata mishi ya ce fa bi izzatik Allah na rantse da girman ka haka da iblis ma sai da girman Allah fa bi izzatik Allah na rantse da buwayar Allah la aquyannahum ajma'in ni kuma sai na halakar da waɗannan diyan adam gaba daya amma shi ma san bai iya da don ce illa ibadaka minhul mukhlasin kullu sai bayin ka wanda ka zaba kullu zasira nake isar ce duk mai yawa ya daina eh bayin wanda Allah ya zaba muna da Allah tabbata wanda Allah ya zaba shi kuma Allah ce wal haqq wal haqq al aqul wal haqq aqul Allah ce shine gaskiya ta musa Allah shine gaskiya kuma ce gaskiya nake faɗa la'amal anna jahannama min wa mimman tabi'aka min ma tafi shi kuma Allah da kira tuwa ce ya rantsa da girman shi cewa ni kuma sai na cika jahannama da kai da duk wanda ya bi ka a cikin yaran shi to wanda ba Allah cika mu da imani yace gaba ɗaya Allah ta na cika tab da kai da duk wanda ya bi ka cikin yaran Adam Allah ya yi magana kare قل ما أسألكم عليه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين
gaya musu ma as'alukum alayhi min ajr ni bin tambaye ku balada balle ku ce kudin ne ya tsada kudin biya na na dawo muku yi kuma ma anan nan mutakallifi kuma ni ba na mai neman tsora abin da ba a ce ba in yi umarni ba na ƙari ba na rage eh ni ma bin da kurin nake in huwa illa zikrun lil alamin إن هو إلا ذكر للعالمين
wala
ولتعلمن ta'lamuna نبأه بعد حين in huwa illa zikrun lil alamin qur'an wannan kurin gargadi ne ga dukkan duniya gaba daya kuma la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin za ku san sakamakon abin da yake ba ku labari ba da lokaci kun ji kun kun bari ma'ana kun san gaskiya magana ta tabbas Allah ya kama da imani kuma mun zo karshen sota sad kenan in Allah ya kai mu masu zuwa azumi da baki sautin zumar kun ba mu je kun masu da su insha Allah dan uwa ganin cewa yau ne kasin darasin zan ba da yan tambayoyi kuma za mu ba da tijawan guda biyu za su dan bayani da Alhaji Umar Isa da malam an tsoro Alhaji Umar zai dan bayani kuma da tsoro zai da addu'a kenan sai yan tambayoyi a kanka kai tambayar ka da mutum ce da kai mutum ce da kai iya magana wa ‘yan kai shi ya zaga mu kaza ku samu tuka ya zaga mu ku samu kayan mun fiye sayan daga baya gaskiya wannan akwai ana cewa hatta a yanka a da musulunci a nan sanar ya ce wajen akato a asibi da zan daga tana ko kashi za ka yi ko kasa a nan ko kashi za ka yi a annabi ce a kai kyautatawa a mai kisa da wulaƙa da kyautatawa ba ka wulaƙa ce ko yanka dabba da a mata yanka da mutunci ba a san ta'addanci ba a san muna gaskiya magana sai ba zan iya cewa bayan kan haramun sai an yi musulmin da amma gaskiya akwai muna nawa gaskiya gaskiya a yayin kyau da ta cikin kan gaskiya magana sai ha? Eh, kaso. akwai shi kuma mai tambaya kan kai zuwa istifta daga cikin yin mutum gadanta ko za a gadanta addu'a bude sallah subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka subhu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk sai gajera kuma za a gadanta sai mai magana yakan ga a an an zo sallah wasu an tafi kama wani iya sallah wani ya cire wani ya kare dan wa gaskiyar magana ba sai da malamin sai magana kan sabon da jimawa asali a nan sallar sallar ya yi bayani kan cewa za ku masa salat ba za ka ta ilil maktuba wata wani sallar ki kuke mata an tara sallar farilla ya ce babu wata sallah sai wanda aka tare ya kama kan in ta ce wani farilla wanda ana ce babu kace kada wannan kan haka ce ko to tawilu an wara wani sun kai daya ka ci ko ta biyu ida to Allah bin Abbas ruwa ta inganta yace wata rana kan ya shigo masallaci yana lafiya sai kurfi ya kama ne gudgun yace aksalu suba arba'in zaka tada asbar ta wuri gudgun ya da to kaga anan inda har magana an yi a shiko ta biyu an kai mata tambaya alƙa da nan kike kuna ba kun ta da kana sallah bayan kama ta kusko ne bi tambaye da matsala wace balle ta saka da biyu ko tun da bai ce maka in aka tare farilla babu sallah sai farilla kuma nan ga ana yi aikace ya kusko bi magana ba haka wata ruwaya wani cikin sahabbai annabi ya shigo masallacin da asuba iya sallah annabi sai magana ya mai rada idan da ba ta ne suka kiwo shi mun ga annabi ya maka sallah ya maka magana sai ya ana ta sallah sai ce abin da ya ga mun ta mun sauran kasar mai da asuba da ta hawo tana ta da kama asuba kuma yana nan kuma wannan ruwayi gaskiya da zahiri suna karantar da mu in dai an ta da farilla to kullum ka ce Allah maka na abin da kai kun san ta wai wala ko ban ba ta ajin to ajin ne ma to ajin sai da kammala shi za ki ba yi lalle ya wanda ce ba yi kuma aikata to ya hana aka abin da ya lafiya kullum an ta da kama kana sallah ka ce Allah maka Allah maka na abin da kai ya ya lafiya gaskiya magana ya lafiya gaskiya ya yi magana tabzi na zamani da wancan na gargajiya wancan na hakoko to shi ne tabzi babu wani da musulunci kawo tabzi can da maka hain musulunci tun guda tun guda shekarar dubu biyu kayan musulunci sun da suka zuwa suka ɗauki nasu suka bi su suka yi daga bayan musulmi suka suka shiga to shi ne a hannun musulmi suke sabari wasu ce a yi wasu ce ba kaji magana a hannun musulmi zaka ma babakar bin abdul bakar bin abdul duka na musamman asuba duka na musamman kan tafsir ko wani malami ya kawo duk abin da ake kan tafsir duk abin da ke musamman ya kawo su tana su suna magana tsakuwa daga da ake dogara kan tafsir ce duka ne babu ruwa ya tsaya wa kullu kamar za ta kalma wa ta ba da yin zuki da wani abu daban na tsawa ce karshe ya ce abin da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ayi yana askar kishi da yaka kuma ya ce ku yi da yatsa yatsa gobe kiyama za ta maka shaida ka san bai fahimta kayan da manzon Allah yi kuma za ta mashi da gobe kiyama haka yace tana mashi da gobe kiyama kuma ka abin manzon Allah babu ta fali kai zai ce to abin ya yawa da wajen mu duk alƙalin sunna dan kan da ka san nutsuwa bakin sa dari ne dari ne sunna a ce uku daya uku bakwai goma saba'in ɗari bakin ɗari ne fa da kaji ɗari da ishirin da tara ɗari da goma sha da to ɗan kalma ne ɗan kalma ne da kaji ɗari da saba'in dubu biyu da kaji dubu da kwanta kwanta da kwanta hatta ruwa da ta shahara wani ma ta kaji dubu ya kaji kaji dubu ta yi nan gaba ba ta da wani wurin suna bakin shi ɗari ne ɗan gwan ba ce ba ƙara ba wurin ɗari ne ka ta yi ko ba ka yi ka ta yi ka kai ba ya ka ta kanka amma kenan ko to me mutum ta zuwa kuma ya ga mutum ya tarbi ya ko ya ya hira ya ja abu hadu ne dole kuma tarbi kana yi kora da to ya haka kuma ya hira wannan hira kuma yayi ikhlas ke dan Allah a ranka to cewa ai ai na dubu goma kaza sai kin kanka na yi dubu kaza wannan kanka sai ko ran ma shi ya kama ta wani abu ba kai na dubu hamsin na dubu to wani ko kai kenan abin da ya lahi ɗan uwa duk da mun cewa tun da akwai magabata ta su sai suna kace ba dai ba ne ba wata kabida ba amma abin da yake ne daidai da sunna ya fadala da yadda ya tsaka in wuce ne kuma kai tai ba iya takura wallahi ala wannan shi dan uwa nan za mu tsaya za mu ba Alhaji Umaru sai malam ya zo zan ba malam wuri dan uwa ta kace muna mu Allah subhanahu wataala godiya da ya gama ƙarshen wannan karatu bara a haka wannan karatu san ba ba shi korona ta zo ta hana komi kuma ta hana makaratun gaba daya faruwar haka wanda kuma ina likita ana kwarar masu komi kowa ga kuma ne faruwar haka azumi ba duk azumi ba faruwar azumi goma ne gaba daya azumi shi rubuci ba shi zai ba da iya kashin da Allah ya raya mu kan mu rubuci zan mu Allah godiya da fatar Allah subhanahu wataala ya amsa ayyukan mu gaba daya na alheri kuma kurakuran mu gaba daya Allah ya gafarta mana shi ne babban abu Allah ya amsa ayyukan mu alheri kurakurai Allah ya gafarta mana kuma wa duk jama'a Allah ma kowa albarka kuma duk masu taimaka in wani ake addini bai yi wa hira da bakon jama'a wasu da ƙarfin suna ganin an agaji mutum haka kullum zai ba da kai shi zai ba da lokacin shi bakin abin da Allah ba shi na kokari da ƙarfin shi zai aikin addini wani iyalan da dukiya yake ba sama ma iyayi da masu yawa masu dukiya sun ma zama kalasi da masu kai ma kai ma na gari da malamai ana ka buke ma hidda ana maka yi bugata mana kai kaza su masu bayar da duke ba san su yi ma kuma wata Allah ta sama kowa da alheri wanda ma ke niyya da ƙarfin da dukiya Allah ko da da mai kuma idan mun yi Allah amsa mana shi babban burin mu babban abu Allah amsa mana ayyukan shi ne kuma Allah tabbatar da mu akan da in lokacin mun da Allah ta cika da imani babban abu Allah cika mu da imani amin yanzu ma na zo kusan zai zama kan ba mala Allah umar ya yi bayanin kan imani yanzu bismillah mala wata ɗan bayani mana a takaice a to shi to game da wani ma da zuwa ina ƙari National.